الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ta'alimin muta'allimi tariqa ta'allumi shine darasi na ashirin ba zai zan darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ababen da muka karanta a ciki ya amfane mu da su kurakurai kuma da suka auku muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi ya fi muna mun tsaya shafi na sittin daidai kuma a cikinsa za mu tashi a can ƙasa inda mala ya ce wa ƙalal musannifu ittafaqa li fi hazal ma'ana an gan shi ko mawallafin littafin shine wa burhanu al-imam burhanul islami az-zarnuji برهان الإسلام الزرنوجي آه الحنفي رحمه الله تعالى يتي اتفق لي يا سامح غريني في هذا المعنى تفسكر ونم معنى شيني جمدا إلا تيوان سرود أسامو متن ينا surutu mutum ya zama bai da aiki sai faɗin abin da ya ga dama ita to akwai wasu 'yan baitoci da na ɗan shirya na waƙe su shi ne mali yake sun ya kawo mana har yanzu iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin li humqil mar'i in kana muksira yace iza tamma aqlul mar'i duk sanda hankalin ɗan adam ya zamo cikakke aka ce wani kai wani akwai hankali gare shi cikakken hankali gare shi to qalla kalamu zaka samu magana ce ta karanta ba ta da yawa bai da yawan su wannan ka'ida ce hankali ba zai taba cika ba alhali kuma mutum to Allah ya tsawaka amma wannan malamai suka ce surutun nan musamman in ya shafi rayuwar duniya amma abin da ya shafi karatu ko tilawan qur'ani wannan ba abin zargi bane kawai dai magana dai wadda lalaka wala alaika ba ma wadda asaban Allah ba ita wannan cuta ce a'a magana da lalaka wala alaika ba ka da lada kuma ba ka da zunubi to irin ta mutum ya yawaita ta to wannan alama ce wadda ka nuna hankali bai cika ba na'am kama a zauna kawai ana hirar rayuwar duniya misali ce wuri kaza kaza ya faru unguwa kaza abu kaza ya faru irin wayannan isha'at eh zuwa gaba zan ko a mazauna to da zarar an haɗu sai a ce to wa'ad da sabo in har abin ya zan zunubi to wannan ya zan cuta ba ba maganar ma rashin hankali ake yi ba ya zan rashin ya zan cuta wa aikin sannan ka tabbatar bi humqil mar'i da wautan mutum in kana muksara duk lokacin da ya zama yawan surutu to ka tabbatar da wannan wawa ne kalma alhum wani lokaci ana nufin wauta mutum ya dinga abu ba gasa tsari ba sannan ana amfani da ita wani lokaci ana nufin jahilci to duka kalman na iya ɗauka وقال آخر ولما يلا cewa النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا يتي النطق مغنى زين أدوني إيه ita bagana za ka ga in mutum na yanta to za ka ga kowa na son shi tana jan hankalin mutane zuwa ga shi mai magana kawa ce amma ta duniya za ka ga in mutum na yawan surutu za ka ga ya fi kowa mutane wani abokin shi dai wani abokin to amma wasu kutu salamatu shi kuma shiru to yakan ka yakan sabbaba zaman lafiya duk wanda ka shiru shi kuma ba za ka ji an ce ga laifinsa ba ba za ka ji an ce ya ce kaza ba dawa mai surutu ba ai ba zai kubata ba ko to kaga wanne ne yafi da ka zauna lafiya da ka samu kyalkyalin duniya wanne ne gara ka zauna lafiya yace fa iza na tsakta idan har za ka yi magana lalura ta kama za ka yi magana to fala takun miksara kar ka zama mai yawan surutu shi yasa ya zo ma a wasu hadisai zargin yawan surutu ya ce ma in na dimtu ni da kake gani na in ji shi mawallafin littafin ya ce ma in na dimtu ala sukuti marratan ya ce ban taɓa nadama ba ko da so ɗaya ala sukuti a kan shiru ina da na yi na rashin magana ban taɓa yin nadama ba a cewa ga wani lokaci saboda bai magana ba na yi nadama don mi da ban faɗi kaza ba a lokacin ya ce ban taɓa ba ko so ɗaya ya ce amma walakat tabbas haƙiƙa nadimtu na yi nadama alal kalami akan wasu maganganu da na yi mirara nadama ma ba adadi saboda so tari sai ka faɗi abu daga baya sai ka dinga tunanin wai me yasa na faɗa ko ba haka ba ne shi sa ko wa'azi kake ko karantarwa kake yi kada surutun kai ya fi karatun yawa in ka sa akwai waɗanda a hakan ban san ko kun gane abin da nake in wa'azi za ka yi kar surutun ka da ba da labari da hira tafi ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kar ka yi wannan ya zan hujjojin su suka fi yawa kawai maganganun da wajen karatu kila sai dai ba da misali don karatun ya kara fitowa fili to duk da alama ce da ka nuna in kaga kuma kalaman sun fi karatun yawa to karatun ne babu mai yiwa babu abin faɗa sosai to kuma an ce a yi sauri da abin da an hankwa su a faɗa sai ya ƙare kuma awa guda da an ka baka wata ta ƙare a ga dole ka taka birki ko wa mimma yazidu fi rizqi yana daga cikin abin da ke karawa game da arziki an ya kula mutum ya fada so abubuwan da zai rufe littafi da su kamar abin da zai karanta nan galibi ya ciro su ne daga ihya ulumuddin ta abu hamid al-ghazali wanda wasu abubuwa ba nassi bane kawai dai wani malami ya samu wani zikiri yana yi ya ga wani fatahi to shi ne in ya zo sai ya gaya wa ɗalibansa ko in ya zo rubuta littafi sai ya rubuta yawa wanda muka ambata a baya to galibinsu ba ba nasi ba ne mutum ya ga dama yana iya yi duk addu'ar da aka kawo in a zahirinta babu wani cin karo kuma ba a ƙudurta wata falala a kanta ba da wannan shi ne matsala ka zo da zikiri ko dai ka ƙayyade shi cewa iya sai lokaci kaza ake yi ko sai adadi kaza ake yi sannan kuma ga falalarsa to wannan shine abin da ke da matsala amma mujarradin zikiri shi karan kansa ka ambaci Allah wannan ba matsala amma quyut da za a sa da dokoki da sharuɗa su ne suke bata abubuwan to bari mu ji abin da zai kawo yace yana daga cikin abin da ke karawa a cikin arziki an ya kula kulla yaumin shine mutum ya faɗa ɗalibin ilimi ya faɗa kowane yini ba dan shiƙaƙil fajiri bayan alfijir ya fito ila wakacin sala har zuwa lokacin da za a yi sallah asuba wato ɗan mintunan nan da za a bayar nan ake son a yi wannan zikirin mene da zikiri ya ce subhanallahi al'azimi subhanallahi وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه sarki ya tabbatar ma Allah mai girma sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da gode masa astaghfirullah ina neman gafara Allah wa atubu ilaihi ila tuba zuwa gare shi saboda haka shi zikirin zikiri ne mai kyau kuma ya zo a a sunna eh amma bai zo mu kayyadi ga wannan lokaci da ya ambata ba gani duk da shi abu halil gazali ya kawo shi da siga hadisi cikin iya ulumuddin ya kawo shi da siga hadisi amma kuma bai tabbata ba san bai da wani asali da wannan siga da shi malam ya ambata cewa ana son mutum ya faɗe ta tsakanin fitowa alfijiri zuwa ta yadda sallah amma shi zikiri ne mutulaki da mutum zai iya yi amma cewa a yi shi wannan lokaci to babu wani nasi a kansa yana cikin zikirori da aka rawaito bazza Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama mi'ata marra so dari to shi wannan kamar yadda ya zo kamar yadda kuka sani kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana istighfari yana neman gafara Allah a yini wata riwaya mi'ata marra wata riwaya kuma aksara min 70 marra to ina ganin ita ce yayi amfani da ita ita ce daira cikin zikirorin da aka ruwaito manzo Allah yana yi a ayini kawai an gane duk sanda ma'ana ya samu damai ba tare da kayyade ga lokacin da za ka yi ba saboda haka ala kulli hal ana buƙatar dai mutum yayi wannan zikiri amma garka ce dole sai iya wancan tayin da ya ambata shine abinda malamai suka ce babu sha'anasi wa an ya kula ko mutum ya sake cewa la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah almaliku wanda shine shugaba ko mamallaki alhaqqul mubin shine kuma gaskiya mabayyani shi kuma mutum ya faɗi wannan zikiri kulla yaumin kowane yini sabahan wa masa'an ma'a tamarra dama akan ce ma'a akan ce mi'a idan suna ganin ma kuskure ne a ce mi'a domin wal alifu la yasbiquha harfun sakin la maksurun la yasbiquha harfun abin nan maksur bai yiwa a samu alif ta madda sannan kuma a samu harafi mai kasara ya gabace ta wannan sifa ce ta yawo yawon adda wannan sifa aliya'u as-sakina al-maksuru ma qabla wal alifu as-sakina al-maftuhu ma qabla saboda haka haƙƙin ta kamata ya ce al-ma'a to amma kuma tun da haka qur'ani ya zo da shi to ya za'i wannan ana magana su abin na al-qiyas ka'ida ta larabci to al-ma'a ya kamata a ce to amma shi ko qur'ani ya zo da mi'ata sinin mi'ata sinin haka haka qur'ani ya zo da shi bai zo da ma'a ba to nan sai aka rinjayar da qur'ani sai aka yi tabbatun aka yi tabbatun luga to shi ma wannan malamai sun ce babu wani hadisi da ya nuni akan haka na tahowa da shi da wannan siga la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin amma an ji magabata suna yawan faɗan wannan zikirin wa an ya kula ba da salatul fajiri haka kuma mutum ya faɗa bayan ya faɗe shi da safe da yamma shi wancan zikirin so ɗari to sannan kuma ya sake faɗa bayan fitowa alfijir kulle yaumin kowane yini alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah salasan wa salasina marra shi wannan ya tabbata sai babu iskali saboda haka kullum ana son mutum ya faɗi wannan zikiri amma ko ba sai salatul fajr kawai ba ba duk sauran salloli mutum zai iya zai faɗi wannan haka ya zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bakar abu zai ya ambace shi a cikin littafinsa tashihud du'a ya yi maganganu akan addu'a wadda ta inganta da addu'ar da bata tabbata ba littafi ne mai mahimmanci mujallabi biyu to ya ce shi wannan zikiri ba sai sallah asuba ba ko ce sallah za ka yi wa ba'da salatil magharibi haka mutum ya yi shi bayan sallar maghariba aidan kuma kamar da dai muka ambata wa yastaghfirullah 40 maratan ba'da salatil fajr shi ma wannan bai tabbata ba yayi istighfari ga Allah so arba'in. bayan sallah asuba wannan babu nassi da ya tabbatar da wannan amma ba wai da an ce istighfari kuskure bane amma kayyadewa a ce sai lokaci kaza kuma adadi kaza to wannan duk zikirin da ya zo da wannan siga to dole sai da nasi an fahimta wanda zai ce ma ga addu'a ka yi sau kaza kuma iya lokaci kaza to sai in akwai dalili in babu dalili ba a aiki da wannan ko da ko ma'anar zikirin lafiya lautaki shi yasa malamai suka soki salatul fatih da as-salatul nariya da ainihin jawharatul kamal da yaman azharul jamila azharul jamil duk wannan salatoci ne to amma da aka kirkiro su sai aka gitta wasu sharuɗa wata ma haramun ne ma ka yi ta sai kayan alwala kamar jawharatul kamal to akwai wadda za ka yi so ɗaya za a baka ladan annabi saba'in ya mana zaharar jami'i ke kamar yadda mai jawahirul ma'ani ya ambata to wannan shine malamai ke suka ita salatul fatih din ba wai ma'anarta ne ake suka ba a abubuwan da suka ambata da wasu darajoji da mukamai da wane ne wane ne to shine aka ce ma anzalallahu fiha min sultan ba wai ma'anar abin ake suka ba ina fatar an gane eh to saboda haka koyaushe ne mutum yayi kokari ya zan abin da zai yi aiki da shi yana da hujja yanzu in Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama kana da abin da za ka faɗa wannan shi ake bukata ba an soke salatul fatih don kalma alfatih da ke ciki ba ko kalmominta alfazinata galibi wadda ma malamai ke maganganu akan wasu kalmomi sai jawharatul kamal ita ce aka yi amfani da wasu kalmomi wanda zahirinsu suka ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko To, wa yi kusiru ya yawaita min ƙauli na faɗan la haula wa laƙuwata illa billahi al'aliyar azim. Shi ma wannan ya tabbata, yana cikin zikirori da aka ji zikiri matsalaki wanda annabi yake yi, ba wata dibara shi ne la haula, wa laƙuwata kuma babu ƙarfi. Kuma za ka iya cewa la haulu la haulun wala quwwatun zaka yi cewa la haulu wala quwwatu zaka yi cewa la haula wala quwwatun kuma zaka yi cewa la haulan wala quwwatan sigogi kusan bakwai da ya halatta ga arabiya wannan da ya kawo ɗaya daga ciki ne da yake haka ake yawan baɗa ko la haula wannan dai a bashi sai mun je na hau wasalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana son yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan yin salati ga annabi wannan amrun ne ma'lum amrun ne ma'lum sananne illa shi salati wurin da shari'a ta ce ga irin salatin da zaka yi to shi zaka yi wurin da kuma shari'a bata ce ga irin salatin da zaka yi ba kamar kawai kana son kawai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati to in cewa dai kai sallallahu alaihi wasallam yayi kai salati eh saboda zikiri ne mutlaki amma irin a sallah haka ko a salatul janaza ko wasu wurare da shari'a ta ce salatul salatul ibrahimiyya ba ka yi to dole shi zaka kawo amma haka kana son ka yi ma annabi salati to wannan ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kai ya wadata ko sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a littattafa hadisi za ka yi ta ganin wannan duk sanda aka ambaci annabi sai ka ga an yi amfani da da wannan to shine ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda kuka ji ambaci sunana ko duk wanda ya ji ambaci sunana bai min salati ba to babu shakka wannan bai kyauta ba da ya zama ruwaci to da ka ga an ambaci suna annabi kace sallallahu alaihi wasallam yayi ba sai kai wancan dogon ba shi wancan dogon in kuma shi kai din babu laifi haka aka fi da su amma shi sharadin sa kai shi inda aka ce kai shi saboda haka a tahiyya akwai salati to duk salatin da kai wanda ba salatul ibrahimiyya ba bai ba haka ga salatul janaza da sauran wasu wurare dai inda shari'a ta ce ga irin salatin da za a yi amma haka kawai kana son kai wa annabi salati to sai kai ne sai kai wannan su ma ashabu salatul fatihi dalilin su ladar da suka kirkiro suka zuba na cewa in kai so ɗaya in kai shi so ɗaya na daidai da wanda ya karanci alkur'ani so dubu shida yana daidai kenan yanzu in na karanta duka salatul fatih jimlolinta gaba ɗaya ba su wuce sha biyar ba a ce in ka karanta so ɗaya shi kuma wanda ya sauke alkur'ani so ɗaya wai bai kai ka ba sai ya maimaita har so dubu shida wannan shine abin zari da wayannan abubuwa da suka kawo shine malamai suka ce wannan salatin bai ba wai kalmomin ba wani Allah da kirkiro abinsu suka yi ba su ce ga falalarsa ba ba su ce kuma ya yi kowane ba ba su nuna ya fi alkur'ani ba to ba matsala kun gane inda matsala take ko eh don sun ce ana cewa ba a son salati ga annabi ba salati abba a so ga annabi bid'a abba a yadda da ita ba bid'a na'am ba zai samu lada ba saboda in yayi shi ya yi kwaikwayon ya kwaikwaye su kuma addini ana kwaikwayon mutanen kwarai ka gani sannan a wurin su ma ai sun sa sharaɗin salatin na farko ciki kamar da ya zo cikin al-yaqutatul farida cewa sharadin sa na farko sai ka yadda salatin wahayi ne daga Allah in ka karanta shi baka yadda da Allah ya saukar da shi ba to abinda aka ambata na falalarsa ba za ka same shi so da haka salatul fatihi ba rubutu ne na wani ba ba magana ta ta wani mutum ba Allah ne su kutum ya turo mala'ika jibril ya gaya wa bakari ka fahimta dole sai dole sai ka yadda da wannan shi ne sharaɗi na farko da suka gita ka fahimce ni saboda haka ko kaya baka da lada kenan in haɓaka yadda da wannan kuma yadda da wannan kaga akwai akwai matsala dole ne ka yadda da ba maganar manzon Allah ba ce shi kanshi ba maganar bakari ba ce shi kanshi a a direct daga daga Allah take ka fahimta to kaga wannan sharadin ya isa ya roshe wagga magana ta sau da haka auren su in ka yi baka yadda da wannan ba ba ka da lada ta ko sisi to tun daga anda annabi ya karatar ba sai kai ba ne matsala Allah ya sauwaka ya ba mu ikon fahimta tun da kaga annabi wasu ba su fahimce shi ba ko kuma sun fahimta ba su yadda ba to haka za a yi ta samun jama'a ba wai lalle ba ne kowa sai ya yadda annabi ma da ya fi kowa hikima da ikhlasi da komai wasu ba su karɓi abin da ya zo da shi ba duka suka karɓa ba to kaga wannan shi zai nuna maka sha'ani ne na ubangiji waya Kulu kuma ya faɗa yawmal jumu'a ta ranar jumu'a saba'ina marra so saba'in اللهم يا الله أغنني بحلالك عن حرامك وكفني بفضلك عمن سواك Allah ka wadatar da ni da halat abin da ka halatta ya zan abin da zan samu ya zan wadata gare ni ya zan halatti an haramika daga barin haramun ka ya zan ka bani abin da yake halal ne ta yadda bani da bukata ga neman haram wakfini kuma ka ishe ni ka wadatar da ni bi fadlika da falalaka amman siwaka daga barin duk wani wanda ba kai ba to ita wannan addu'ar ta tabbata kamar yadda ya zo cikin jami'a tirmidhi a dai babu wancan kaidi cewa ka karanta sau so saba'in kuma ranar jima'a wannan shine babu kawai dai an ruwaito cewa annabi yana yawan karanta ta shi a tirmizi ya ce hadisi ne hasan ana yawan annabi na yawan karanta ta amma cewa sirrin jima'a sannan a ce so saba'in to wannan babu bai zuwa da shi ba na'am Mm. Mm. to duk wannan wasu sun ce aiki ne kawai na magabata bai tabbata daga annabi ba abinda aka ruwaito dai kawai annabi yana yin ta saboda haka mutum ya iya abin da yake yi ko so ɗaya mutum ke iyawa shi ba laifi waya kulu ya ce haza sana'a wannan yabo kulle yau kowane yini wa lailatin da dare an tallahu al'azizu kai ne Allah mabuwayi alhakimu mai hikima an tallahu kai ne Allah almaliku mamallaki alquddus mai tsarki an tallahu kai ne Allah alhalim mai juriya alkarimu mai baiwa an tallahu kai ne Allah khaliqul khairi mahalicin alkhairi wa sharri da sharri an tallahu kai ne Allah khaliqul jannati wan nar wanda ya halicci aljanna da wuta alimul gaibi masanin gaibi wa shahada da bayyane alimul sirri masanin sirri wa akhfa da abin da ya zama sirri boyuwa duk Allah ya sani anta Allahu kai ne Allah al-kabiru mai girma al-muta'ali wanda ya ɗaukaka akan komai sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala kai anta Allahu kai ne Allah khaliqu kulli shay'in mahalicin dukkan komai wa ilaihi ya'udu kulli shay kuma komai zuwa ga Allah zai koma anta Allah kai ne Allah dayyanu ko yawa dayyanu yawmiddin wanda shine yake bincike a ranar bincike sai dayyan shine mai bincike al-mufattish mai hisabi to wannan shine Allah shine ya sifanta da wannan lam tazal baka gushe ba dama akwai ka shi Allah dama akwai shi ba kamar yadda suke cewa wai Allah ya halitta kansa ba Allah ba halitta ba shi dama tun azal akwai shi ba halitta ba ne samanne ne dama akwai shi sannan wala ta zalo Allah ba za ka gushe ba na haka ne anta Allah kai ne Allah la ilaha illa anta ba abin bauta da cancanta sai kai anta Allah kai ne Allah al-ahad wanda yake makaɗaici ba wani irinsa al'ahad ba alwahid ba yanci alwahid kaga akwai sani akwai na biyu kenan to yanci al'ahad shi wanda baya da sani shi ɗai ne cilo as-samadu abin nufi da bukata kowa in yana da bukata Allah yake tunkara lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun kuma ba wani da yake irinsa alkufu shine almaslu wanda yake irinsa za a kwatanta shi da ubangiji babu shi subhanahu wa ta'ala anta allahu la ilaha illa anta kai ne allah ba abin bauta da cancanta sai kai arrahman mai cikakkiyar rahama arrahim mai cikakken jinkai anta allahu kai ne allah la ilaha illa anta ba abin bauta sai kai almaliku mamallaki alƙudusu mai tsalki assalamu mai aminci almu'minu mai amintarwa in ka tsorata Allah ya ga dama sai ya baka aminci almuhaiminu mai shaida akan komai al'azizu mabuwayi aljabbaru ko aljabbaru shine mai yin abin da duk ya ga dama shine ma'anar jabba mai kallawa ko ba gaba almutakabbir wanda yake mai girma da ana cewa mai girman kai ko da wannan sifa ce ta Allah shi Allah shi adda wannan sifa nuna kasaita ba sifa ce ta bayi ba la ilaha illa anta ba abin bauta sai kai alkhaliqu mahalici albari mai kaga halitta shine albari almusawwiru mai suranta halitta a cikin mahaifa lawul asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ya ne masa tasbihi ma fi samawati abin da ke cikin samai wal ardi da kasai wa huwa al aziz al hakim shine mabuwayi kuma shine mai hikima to wannan dai ba daga annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam ya bode ga Allah subhanahu wa ta'ala in za ka yi ba komai amma dai ba daga annabi yake ba karka kudurta wata falala ko ka kayyade shi da wani lokaci wa mimma yazidu fil umri yana daga cikin abin da ke karawa rayuwa tsawo shi kara rayuwa tsawo malamai sun sabani wasu sun ce ba wai shekarun ne za a kara in Allah ya rubuto zaka shekara 50 to 50 din ne za a samu albarka sai kai aikin da dan shekara 100 bai yi shi ba shine karin rayuwarsa ko kuma shekara talatin yanzu mi za ku ce ga al'imamun nawawi rahimahullah shekararsa eh shekararsa talatin ko da ɗaya ko da biyu ne amma ka dibe a wani ya ce su ba ai ba mu ba ba an gaba da eh kwarai kuwa talatin ko da ɗaya ko da biyu ya bar duniya amma ka dibe aikin ne ya yi al'arba'u na hadithu ya yi riyadu salihin sannan ya yi alminhaji fi sharhi sahihi muslim mujallari goma sannan ya yi alminhaji almajmu'u fi sharhi muhazzam wajen mujallari talatin da wani abu littafi ne na fikihu littafi ne na fikihu sannan ya yi taƙaribin nawawi mutsalawar hadis wanda alimamu su yi yawa sharhi tadribin rawi haka in ka dawo luga ba a bar shi baya ba ya yi almuzhiru fi ulumin luga babban littafi duk ilmomin nan na luga sai da ya maganganu a kansu san shi alimamun nawawi ya yi tahzibul asma'i wal lughat tahzibul asma' wal lughat shi kuma yana karantar da kai ya ake karanta sunayen malamai da marwaita yau suna kuskure hatta sunan malami to sai an karantar da kai ya ake faɗan malami ko sunan garuruwa ko sunan da ya hatamil kamar sa'idu almusayyibu za a ce ko almusayyabu to duka ko wahab ibn munabbih ibn munabbih za a ce ko ibn munabbih ibn rahuya ko rahawai za a ce rahuya ko rahawai haka shina na ana sayarwa kasuwa mujalladi biyar ne to haka da sauran littattafai amma gashi saurayi to wannan rayuwa ta yi albarka ko ba ta to wasu malamai sun ce wannan shi ake nufi wannan shi ake nufi ba wai a ƙara maka shekaru ba da yawa daga cikin malamai sun faɗi haka wasu kuma sun ce a yana na akan zahirinsa shekarun za a ƙara to wallahu ta'ala a alam wa tarkul aza fil umri albirru aikin alkhairi yana cikin abin da ke ƙara mutum tsawon rai wa tarkul aza da barin cutar da al'umma ko kuma halittu ma gaba daya mai yawan cuta ma mutane ko halittu to wannan rayuwa ta ba ta da tsawo in mun dau ma'ana za a rage mai shekaru ko kuma za a kwashe ma shekarunsa albarka gashi ya shekara hamsin amma bai yi aikin ko dan shekara goma ba wa tauƙiru shuyuhi da kuma girmama malamai shi ma yana cikin abin da ke karawa rayuwa albarka shi wannan gaskiya ne hakika ce duk wanda kaga baya girma malamai to wannan rayuwarsa ba za ta yi albarka ba ko ba za ta yi tsawo wasilatul rahimi da sadar da zumunta wa an ya kula hina yusbihu kuma ya faɗa lokacin da yake waye gari wa yusi yake maraita kulla yaumin ko wanda yini ثلاث مرات سوءك سبحان الله ملء ميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ملء ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش to akwai dai wani zikiri na juwairiya mata annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito wanda ya kama da wannan ingani wanda al-Imam an-Nawawi da muka ambata ya kawo shi a Riyadus Salihin ya kawo shi cikin littafin sana al-Azkar yayi kama da wannan amma ba da wannan sigar ba ita wannan siga ta shigo da wasu abubuwa cewa subhanallahi adada khalqihi kaga bai ambaci adadin halƙihi ba shi a tashi yawa abin da ya kawo a nan yawa ya ce mil a mizan wato wannan tasbihin da nake yi ya zamo abin da zai cika ma'auni zai cika sikeli wa manta hali ilmi kuma ya zamo abin tukewa game da ilimin duk wani mai ilimi wa mablagar rida kuma ya zan wato ya kai ga makurar yarda ga Ubangiji, wazilatal arshi kuma ya zan ya kai nauyin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ce, azina shi ne abin da ake awo da suke yi don a tattance nauyi. Walhamdulillah, godiya ya tabbata ga Allah wa ilaha illallah, babu abin bauta da cancanta sai Allah wallahu akbar, Allah shi ne mafi girma, mil al-mizan, cike da skeli wa mintahal ilmi kuma har zuwa matukar ilimi wa mablagar rida kuma har zuwa makura ta yadda ga ubangiji wa zinatal arsh kuma iya nauyin al'arshi to shi ma an ce ya dinga faɗan wannan in yawaye gari ko kuma yawaye safiya amma waccan riwaya ta juwairiya ita ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yi hatariza an kafa ila shijari an raba ba kuma mutum ya nisanci sare itace ɗanyi shi ma yana rage albarkar rayuwa haka kawai ka samu ice darbejiya ɗanya ko wani ice ka sare shi illa inda darura sai dai akwai lalura wadda za ta sa sai an sare icen to wannan babu komai amma duk icen da babu lalura to kar a sare shi kaga ashe abin da gwamnati ke yi ya dace na hana a sare itatuwa ko itatuwa su ma halittu ne su ma suna tasbihi ga Allah duk icen da ka sare to ya daina tasbihi hakan su saboda haka duk itaciyar da babu lalura na sare ta to a barta hakan a kyale ta kuma tana tare abubuwa daban-daban to ba a son ana yawan datse itace ɗanyu amma icen ya bushe babu komai ya mutu kenan wannan ana iya sare shi sai a je a kone amma in yana ɗanye to in akwai lalura an yi uzuri in ba lalura kuma wa isbagul wudu'i da cika arwala wa salatu bit ta'zim da yin sallah tare da girmamawa ba ka zo kana sallah kuma sai a hankali wal qiranu bainal hajji wal umra haka da gwama ya aikin hajji da umra shi ma malamai sun ce yana jayo alkhairi ga rayuwa mutum yayi hajjin kirani wanda shi ne mafi yawan malamai suka tafi akan cewa shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya fi falala a wasu mazhabobi kamar mazhabar hanafiya amma mu mazhabar mu ta malikiya al-ifradu afdal sun ce ifradi za a shi al-imam malik ya zabe ifradi kai aikin haji kadai an fahimci wannan ko to wa hifzu siha kuma yana cikin abin da ke ƙara ma rayuwa tsawo ka tsare lafiyar kanka ba wasa da lafiya eh to wannan an koma layin su malam mutalaki kiyon lafiya wala budda ko ba makawa ka min an ya ta'allama shay'an min at-tibbi dole ne dalibi sai ya koyi wani abu na ilimin magani ta yadda in cuta ta same shi ya san magani kaza zai je ya sha ya yi mi yawwa to saboda haka sai a yi kokari a san wani abu na likitanci kenan su ba gabata haka suke duk abin da ke da amfani karatun sa ake wa yatruka eh wa yatabarraka kuma ya dinga neman albarka bil atharil warida da hadisai da suka zo al'athara ana yana nufin hadisai hadisai da suka zo fi tibbi da suke magana akan likitanci eh kamar hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suna magana akan wasu itatuwa irin su habbatu sauda da makamantansu irin su zaitun to ya dinga amfani da wannan akwai falala kwarai da gaske allati jama'a shehu wanda wa'annan hadisan wani malami babban malami ya tara su al-imam abul abbas shugaba wanda yake abul abbas baban abbas al-mustaghfiri ko al-mustaghfiri laƙabinsa kenan radiyallahu anhu Allah shi ƙara masa yarda fi kitabihi a cikin littafinsa al-musamma bi tibbin nabi ya rubuta littafi tibbin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda malamai da yawa ma sun yi rubutu akan wannan ibn al-qayyim yayi azadul ma'ad kusan mujalladinsa na ƙarshe kan magunguna yake yi a sunnanci haka al'imamu zahabi al'imamu zahabi shamsuddin zahabi rahimahullah shi ma ya rubuta littafi a tibbin nabawi mujalladi ɗaya ne yana haka al'imamu suyuti shi ma ya rubuta littafi a tibbin nabawi haka malamai da dama sannan ga wannan da aka ambata to yake cewa ya jirhu man ya tulubu duk wanda ya je nemi littafin zai same shi in kuma baka nema ba shi ke ba za ka samu ba sai ka je kasuwa ya ce ya baka ɗibbin nabi na abul abbas al-mustaghfiri ana samun sa kasuwa kwanan baya na gan shi walhamdulillahi ala tamami godiya ta tabbata ga Allah akan cikawa wanda ya bamu ikon farawa kuma ya bamu ikon cikawa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah shi salati ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama afdalir rusulil kiram wanda shine mafi falalan manzanni masu karamci wa alihi da mabiyansa wa sahabi da sahabbansa al'a'imma wanda suke jagorori al'alam wanda suke manya eh jam'u alam al'alam shine tuta to duk wanda yake babba ana kiransa alam jam'in sa alam ala mamarrid duhuri har zuwa tsawon shudewar zamunna wa ta'aqubil ayyami da kuma bibiyan kwanaki wannan kwana yazo ya wuce wannan yazo wannan yazo wannan yazo wannan shine karshen wannan littafi mu ma zamu ce alhamdulillah ala tamami kamar yadda mu ma Allah ya gwada mana muka karanta wannan littafi tun daga farko har ƙarshe wanda mun fara shi yaushe muka fara shi wayanda aka fara da su ai ba daɗe da fara mun fara shi talatin da ɗaya ga watan ɗaya wannan shekara ta dubu biyu da uku yau kuma muna shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin wata nawa kenan a bai kai takwas ba ustazu ai wancan ya ƙari ana dab da a shiga watan biyu sai ka cire wata ɗaya shi ma wannan kaga bai ƙare ba shi ma sai ka cire shi wata shida ne da 'yan kwanaki da bai wuce kwana biyar ba Allah ya taimaka kuma tun karatu na farko mun ba da asami amma har yanzu ban ji an ce komai na farko mun ce abi bai a bayatu da ya kawo alisa ba baiti da wani akwai eh to ina wani don wannan adadin nashi akwai wani wanda ya lisa ba eh kuma fihi khilafun kenan ko to ina wani shi ma muna da shakka a kansa akwai wani wanda ya lalaba to kun ji shi adadinsa saboda haka yanzu sai a yi ƙoƙari duka dai ba su kai baiti 150 ba ba su kai baiti 150 ba amma dai na fi kyauta ta zaton 133 ne haka na fi kyauta ta zaton yana yiwa akwai baitocin da baka sa ba guda biyu amma dai na fi kyauta ta zaton haka to kaga in mutu ya sa himma kwana nawa ya haddace su to akwai fa'ida kwarai da gaske cikin su kamar yadda muka ji in ma littafin bai haddace ba to ka dai haddace yawwa wadda kusan kowane fasli tun daga baiti na farko ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanu li kulli al mahamidi har zuwa wanga baiti da muka zo a kansa na karshe wannan shine baiti na farko da ya fara kawowa to a hankali a hankali ko bibi kake bibiya insha Allah sai ka ka samu sai ka ka samu haske Allah ya taimaka eh to dama littafin da muka ce za mu sa shine ba'ul musalli ko yawa shi ma rubu'in dubu ne bai da yawa sosai ɗari biyu da wani abu ne shi ma sau da aka yi fatan kowa ya mallake shi to sai ya zama wani sati kenan za a ci gaba don kana zo sai an fara karatu mu ce ce ba ni da littafi kaza duk wanda ba ya da zuwa wani sati sai ya sai ya bincika ko to Allah ya taimaka na mala abdullahi wanda ba Allah ya taimaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh